أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا ثلاثة عشرين دبيو زوات رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دبو ديا دتريه دي أربعين دبيو wanda ya yi daidai da biyar ko ko hudu ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba muna aya na arba'in da biyar cikin suratun nisa'i alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yaskaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadullu as-sabil والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Allah ya ce ya Rasulullah ashe baka ga waɗanda aka ba su wani rabo daga cikin littafi ba daga cikin Yahudu da Nasara yashtaruna dalalata suna sayan bata wa yuriduna an tadullu sabila suna son kuma ku bace kaman yadda suka bace wallahu a'lamu bi a'daikum Allah Ubangiji ya fi kowa sanin abokan gabanku ya Rasulallah wa kafa billahi waliyan wato jibantan da Allah ya muku ya wadatar muku ya isar muku wa kafa billahi nasira taimako ya isa ga Allah Ubangiji za mu tashi a aya na 46 insha Allah Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين حادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع غير واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواجعه ويقولون سمعنا وأسينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا آه الله تعالى يكفي minan ladina hadu daga cikin waɗanda suka zama yahudawa wato wato Allah ubangiji bai hada su gaba ɗaya ba kenan yahudu ba gaba ɗayan su bane suka zamanto sun fada cikin la'antan Allah da tsinuwan Allah kamar yadda Allah ubangiji ya faɗa mana sifofin wasu cikin suratul baqara sifofin wasu cikin suratul ali imran ba gaba ɗayan su bane Allah yake minan ladina hadu daga cikin waɗanda suka zamo Yahudawa aka ce a gidan man a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai sayyidatuna Safiya ummuna Safiya wanda ummuna Safiya ba Yahudiya ce sai wasu daga cikin matayen manzon Allah suna ce mata ba Yahudiya ba Yahudiya suna aibata ta da kalmar Yahudanci ta kawo ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullahi kaji abin da suke faɗa min ya Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah ki fada musu eh ke ba yahudiya ne mijinki annabi Muhammadu dan uwanki annabi annabi Harun babanki annabi Aqub shikenan daga lokacin duk lokacin da aka mata wannan gori din idan sun faɗa mata to shikenan kuma sai ya zamanto ta samu abin da za ta dogara da shi to ba gaba ɗaya yahudawa bane suka zamanto halakakku min allazina hadu daga cikin yahudawa akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima an mawadihi suna canja kalmomin da Allah ya saukar a cikin at-taura na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alamomin manzon Allah suna canja shi amma waji'ihi ga barin gurin da aka ajiye shi ma'ana suna juya shi kenan daga abin da Allah ubangiji yake nufi sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su canja shi su goge shi su yi kokarin yadda za su kawo shubuha ga al'umma akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min alladhina hadu يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا سيسنا شيء ومن زن الله سمعنا قولك وعصينا أمرك سنا شيء سمعنا منجي وعصينا أما من سابع بزامي با كردات شيء منجي أما بزامي با واسمع غير مسمعين سيسنا شيء ومن زن الله تجي كر الله يساء أجيك wato suna aibata manzon Allah suna jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kalmomi irin na izgili da kalmomi irin na batanci suna faɗa wa manzon Allah idan ba mu manta ba a can cikin suratul baqara Allah ya faɗa mana irin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci sukan ji Yahudawa suna cewa annabi ra'ina ra'ina ra'ina sai suka zaci wannan ra'ina din yabo ne ba yabo bane Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zunna wasma'u walil kafirina azabun alim ya ku mu'minai la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina ai su yahudawa da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'ina suna faɗa masa ne saboda izgili ba suna faɗa wa manzon Allah bane sabila da wai kalman yabo ne su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zaci kalman yabo ne a zo a cire wannan abin sun zaci kalman yabo ne sahabban manzon Allah sun zaci kalman yabo ne sai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina su kuma yahudawa abin da suke nufi da ra'ina shine zagi ko ko daga ra'una suka suke amfani da kalman ra'una shine kaman wani mutum mara daraja to Allah ubangiji sai ya hana ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina kada ku ce manzon Allah ra'ina wa qulun zunna ku ce manzon Allah saurara mana wasma'u ku ji abin da manzon Allah yake faɗi amma kafiran da suke juya harshen su suna faɗi wa manzon Allah munzantawa to Allah ubangiji ya tanadar musu da azaba mai raɗaɗi to anan ma Allah ubangiji yace min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi daga cikin yahudawa akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima suke juya magana suke juya sifofin manzon Allah an mawaji'ihi daga gurin da Allah Ubangiji ya ace da kuma irin yadda Allah Ubangiji ya turo da shi zuwa ga annabawan da suka gabata wa yaquluna suna cewa manzon Allah sami'na wa asaina sune irin su Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf ba yahude ne wanda ya bayyana gaba ga sayyidina Rasulullahi gaba mai tsanani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi yakin Badar an yakin Badar a cikin watan Ramadan 17 ga watan Ramadan bayan an yi yakin Badar manzon Allah ya samu nasara mai girma a ya zamanto an kashe kafirai 70 an kama kafirai guda 70 manzon Allah ya tura sahabbansa kwaya biyu a cikin sa akwai Zaid ibn al-Harisa yace ku koma Madina ku je ku ba da labarin al-Bishr na ga irin nasarar da na samu an kashe kafirai saba'in an kama kafirai guda saba'in suka koma suka kai labari madina ka'abu ibn al-ashraf shi kuma yana daga cikin yahudawa wanda suna kin manzon Allah a baya mun karanta cewa wannan aya na laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya suna cikin daba waɗanda suke faɗan waɗannan kalmomi din irin su fanhasu ibnu azura da aka je Madina suka ji labarin nasarar da manzon Allah ya samu sai Ka'ab ibn al-Ashraf ya dubi wasu jama'a su 70 suka tafi garin Makka suka je garin Makka suka ce to ai kuwa idan dai har annabi ko ko idan dai har Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda su suke fadi a bakin su a'udhu billah in dai har zai zamanto yayi nasara to a duniya babu gurin da zamu saka kanmu in dai har ya zamanto Muhammadu zai na yin nasara to a duniya babu gurin da zamu saka suka je dai suka hada kai da kafirai suna shirya yadda za su na cin kafan manzon Allah suna wato izgini ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya ce idan an ce musu su ji abin da aka faɗa musu sai su ce mun ji amma mun saba qalu sami'na wa asaina a can suratul baqara wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين السورة البقرة الله فيها قد آمنا سيسي سهئنا وعصينا من جمن صعبة aka shayar da zukatansu san saba ma umarnin ubangiji da san saba ma dokokin annabawa to Allah ubangiji yace ga irin izgilin da suke yi wa manzon Allah suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasma ghaira musma'in kaji kada Allah ya sa ajika kar ajika ko fa a wani kaulin wasma ghaira musma'in kaji ba za ajika ba kamar ma'ana suna faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalma na izgili suna ce masa wa ra'ina ra'ina in aka ce ra'ina suna suna nufin me mana kiwo ko ko in suka ce wa manzon Allah ra'ina suna nufin daga ra'una mutumin da baya da daraja layyan bi alsinatihim sai suna karkata harkan su ra'ina ra'ina ra'ina wato suna faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalma na istihza'i wa kafahu almustahzi'ina wa tamsa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u Allah ya isar wa annabi daga masu masa izgili Allah ya ce innaka bainaka almustahzi'in duk wani ne maka izgili mun isar maka ya rasulullah to sai suna cewa a su sun zaci irin kalmomin da suke amfani da shi irin sura'ina da suke faɗa wa manzon Allah da nufin zagi da izgili da irin su wasma'a gaira musma'in da makamantan waɗannan sai suna tunanin annabi baya gane irin lagon su ne wato annabi bai san wannan maganan zagin sa suke yi ba a'a annabi ya zaci yaban sa suke yi su haka suke tunani sai su ce ai da annabi ne da an masa wa'ayi an faɗa masa kun gani ai annabin ƙarya ne da annabin gaskiya ne ai da ya gane zagin sa muke yi sai Allah ya nuna musu Allah ya faɗa cikin aya yana tabbatar musu da cewa ya san zagi suke nufi da ra'ina ورائنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين suna karkata harcensu suna suna faɗan kalmomin da zaki suke nufi da wannan kalmomin kuma har yanzu yahudawa suna da wannan ɗabi'a suna koyar da ƴaƴayensu wasu kalmomi wanda wannan kalman zagi ne ga addinin musulunci kaman wani zaurance ne wanda su suka san abin da suke nufi wara'ina layyan bi alsinatihim wa ta'ana fi din Allah yake walau annahum qalu sami'na wa ata'na da a ce su din nan sun ce sami'na mun ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wa ata'na kuma mun yi biyayya Allah ya ce la kana khairan Allah da ya fiye musu alkhairi wa aqwam kuma da ya fiye musu mafi daidai walakin la'anahum Allah sai dai Allah ubangiji ya riga ya la'ance su bi kufrihim da kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su taɓa yin imani ba sai ɗan kaɗan. Sabila da Allah idan ya riga ya la'anci mutum to mutum babu yadda zai yi Allah ya riga a larabci idan an ce Allah ana shine at-tard wal ib'ad a kori mutum a nisanta shi to Allah ubangiji ya riga ya la'anci shi kuma duk wanda ya cutar da manzon Allah yayi izaya ga manzon Allah to baya da wani kofar da zai samu rabo a gurin Allah Allah yana kishin manzon Allah Allah yana ba da shiryansa ma wanda ya ga dama ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa hanya ba daidai ciya amma Allah idan ya samu zuciyanka tana da bakin gaba da Annabi Muhammadu to wallahi tallahi ubangiji ba zai ba zai dube ka ba ubangiji ba zai baka kyautan shirya ba kaifa yahdil ilahu minhum quluban hashuha min nabiyhi al-babba'u buti yace yaya za a yi Allah ya shiryar da zukatan da aka cika ta da gaba da kiyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah yace walakin la'anahum Allah bi kufrihim sai dai Allah ubangiji ya la'ance su da kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su taɓa yin imani ba sai ‘yan kaɗan daga cikinsu akwai wanda suka yi imani irin su Abdullahi ibn Salam da wasu daga jama'an yahudawa wanda suka taho tare da abdullahi ibn salam suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka tabbatar wa manzon Allah da duk sifofin nan da alamomin da annabi ya zo da shi sun gani a rubuce a cikin littattafansu na'am ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنر فنرد فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا كما لعنا أصحاب الصبر وكان أمر الله مفعولا
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلمس وجوها فنردها على أدبيرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الصد وكان أمر الله مفعولا الله تعالى يشي يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قوة أن دعك باكو للتاجي الله يناتي جبد كرنسو آمنوا بما نزلنا في إيماني دا أبن مكسسو كردشي malaman ulumul qur'an suka ce akwai bambanci tsakanin nazzala da anzala anzala shine abinda Allah ubangiji ya saukar wato kaman saukar da alqur'ani wato sukutum lokaci guda shine anzala wato saukar da shi a tare lokaci guda kaman yanda idan muka duba matakan saukan qur'ani za mu ga ya bi mataki guda biyu akwai saukan Qur'ani daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud duniya to wannan saukan ne ake kiransa da anzala tabarakallazi nazzala alfurqana shi kuma nazzala yana nufin saukar da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan kamar yadda da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani wato da aka saukar da qur'ani a sama'ud dunya gabaki daya a lailatul qadar to an zo an ci gaba da sauko da shi da kaɗan da kaɗan zuwa ga manzon Allah har tsawon shekara 23 to idan an ce anzala yana nuni ne daga sauko da qur'ani daga lauhul mahfuzi zuwa sama'ud dunya idan an ce nazzala yana nufin saukansa munajjaman mufarraqan saukar da shi a rarrabe a rarrabe a rarrabe wanda har kafirai suna tuhuma suna tambayan manzon Allah wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba za a saukar masa da qur'ani tare gaba ɗaya lokaci guda ba kamar yadda aka saukar da taura rana ɗaya aka saukar da linjila rana ɗaya me yasa ba za a saukar da qur'ani rana ɗaya ba Allah ya ce li nusabbita bihi qa'adat a'a min yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyanka zuwa ga wannan alkur'ani ya rasulullah to Allah ubangiji ya ce ya ku wanda aka ba ku littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka sassaukar da shi ga manzon Allah musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da yake wajen ku na littattafai ya gaskata at-taura ya gaskata linjila min qabli an nadmisa wujuha Allah ya ce ku yi imani tun kafin mu shafa fiskocin ku Alqur'ani amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun Alqur'ani yayi imani da duk littattafai yana daga cikin sharuɗa na imani da Allah al-iman bil kutub al munazzala imani da littattafan da aka saukarwa annabawa gaba daya shine wani daga cikin masu yaban manzon Allah yake cewa law jahadna juhudakum lasawaina ya ku ahlul kitabi da kuke ƙaryata alqur'ani kuke ƙaryata manzon Allah da mu ma mun ƙaryata annabawanku mun ƙaryata littattafanku irin yadda kuka ƙaryata namu lasawaina da mun zama daya awalil haqqi bidalali siwa'u yanzu da fata da kiriya da su taba zamowa daidai ba za su taba zamowa daidai ba to anan za mu gane cewa wato Allah Ubangiji ya riga ya saka imani da manzon Allah rabo ne, tuntun Yahudawa sun riga sun ga manzon Allah a cikin littattafansu da Yahudu da Nasara sun san manzon Allah sarai. Allah ya faɗa masa cikin suratul Baqara ولما جاءهم جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معكم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بقي لن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب سنتني تنسلسلوا في من ذن الله ينا ربوشي أتكين التوراة كما يد من ذن الله يتي سفانانا wato inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan muniran lasta bi fazzin wa la sakhadin wa la ayyad du yana rubuce a cikin at-taura bayanin khatamun nubuwa da yake bayan manzon Allah du yana rubuce a cikin at-taura har launin gashin manzon Allah du yana rubuce a cikin at-taura to sun sani babu abinda ba su sani ba akan manzon Allah Allah ya ce to ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wanda aka ba ku littafi yahudu da nasara aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abinda muka saukar da shi wanda ya gaskata abinda yake tare da ku na daga littattafai min qabli an nadmisa wujuhan tun kafin mu shafa fiskocin ku ma'ana Allah ya musu tahajid Allah ya tsawatar musu da cewa ko su yi imani da manzon Allah ko kuma Allah Ubangiji ya shafa fiskokinsu a shafa ido a shafa baki a shafa hanci fiskansu ya zamo kaman keya kawai kaman allo babu wani gurbin ido babu gurbin Allah Ubangiji ya musu wannan tahajjudu din ku yi imani da abin da na saukar ma annabi Muhammadu wanda wannan littafi yana gaskata abin da yake gurin ku min qabli an natmisa wujuhan tun kafin mu shafa fiskokinku aka ce lokacin da aka saukar da wannan aya Abdullahi ibn Salam da shi da wasu jama'ansa yana jin labarin an saukar da wannan ayan da ya gida ba sai yayyo gurin manzon Allah kai tsaye yace wallahi ya rasulullah ban zaci zan iso gurin ka ba a shafa fiska na ya zamo babu ido babu baki babu hanci babu komai ba ban zaci zan iso gurin ka ba sabila da wannan doka da naji Allah ubangiji yayi saboda dama sun riga sun sani tun a baya ai Allah ya buga misali yace fa naruddaha ala adbariha mu mayar ko ko mu mayar da fiskan baya ma'ana wato a juya fiskan ya koma kallon baya ko ko a mai da fiskan kamar yadda baya yake a shafe ta fa nuruddaha ala adwariha mu mayar da ita akan baya ya zaman to an juya kan kenan aw nal'anahum Allah yake ko ko mu la'ance su kama la'anna ashabas safi kamar yadda muka la'anci waɗanda suka yi farautan kifi ranar asabar wanda Allah ubangiji ya hana su wanda sun sani sarai wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan kafirin faj'alnaha nasalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin Allah yace kun sani sarai kun san ashabus sabti wanda Allah yace banda farautan kifi ranar asabar suka kekace zuciyansu suka saba ma umarnin Allah suka je farautan kifi ranar asabar me ya faru da su fa kunna lahum kunu kiratan kasiyin Allah ya ce muka ce ku zamo birrai khasiin kaskantattu Allah ya ce to sun san wadancan su yi imani da manzon Allah min qabli an nadmisa wujuhan tun kafin mu shafa fitaken su ya zama babu ido babu baki babu hanci sanaruddaha ala adbariha mu mayar da ita baya aunan anhum ko kuma la'ance su kama la'anna ashab sabti kaman yadda muka la'anci wanda suka je kamun kifi farautan kifi ranan asabar wa kana amrullahi mas'ula al'amarin ubangiji ya kasance mas'ulan aikatacce ne Allah yana ganin dama kawai al'amari zai kasance ba wai irin halitta bane da idan ya je aikata kaza sai ya bukaci kaza a'a al'amarin Allah kun sai kunu ne innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah idan ya ga daman ya zantar da al'amarin sa sai dai kawai ya ce ma al'amarin kun fayakun to ga irin tahdid din da Allah yake musu malaman tafsiri sai suka ce to ai ba mu ga an shafa fiskokin su ba min qabli an nadmisa wujuhan din wani zai iya wannan tambayan ya ce ba mu ga an shafa fiskokin su ba gashi kuma Allah yake ko su yi imani ko a shafa fiskokin su to ai akwai wanda ba su yi imanin ba yaya ba a shafa fiskokin su ba fanaruddaha ala adbariha sai aka ce zuwan da wasu daga cikin yahudawa suka yi suka yi imani da manzon Allah sai Allah ubangiji ya dauke wannan wato hukunci na wa'i na azaban da zai saukar musu na shafa fiskokin su din sai Allah ubangiji ya bar la'anta duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba daga cikin yahudu da nasara sai Allah ubangiji ya tabbatar masa da la'anta kamar shi Abu ibn al-ashraf da yake zagon kasa ga manzon Allah ya tashi ya je har garin Makka domin sa hada kai da kafirin Makka a ci zarafin manzon Allah ko ko ayi mummunan talala ga manzon Allah ai an yakin Badar a watan Ramadan a Shawwal Zulqa'da Zulhijja Al-Muharram Safar Rabiul Awwal da wata shida aka kashe shi da wata shida bai ma zago Uhud ba da wata shida aka kashe shi sabila da dunne gaba da manzon Allah in kana son ka samu bakin cikin da zaka mutu da shi kuma ka tashi da wannan bakin ciki shine wallahi tallahi kana gaba da manzon Allah gaba da manzon Allah gaba da manzon Allah kuma min aji wajhi ta kowane fiska a'a a zuciyanka ka ki tafiyar manzon Allah ko a zuciyanka ka ki sakon manzon Allah ko a zuciyanka ka ki ahlul baiti wannan duka in manzon Allah ne in manzon Allah ne kada mu zaci san manzon Allah kawai ya takaita akan mu so shi shafiyan mu so shi gundarin sa mu so addinin sa ba iya shi bane san manzon Allah dole san manzon Allah sai ya haɗu da san iyalan gidan manzon Allah idan kana da awan kaunar manzon Allah aka samu a zuciyanka akwai ƙwarin zani akan ahalul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sanka ba zai amfane ka da komai ba don wallahi ba za ka shiga aljanna ba duk makiyin ahlul bait wallahi ba zai shiga aljanna ba ba mu shiga ba aljanna saboda a tafkin alkausara suke suna tsaye ko an baka tikitin aljanna idan ka zo wannan tafkin baka sha ba aka kora ka daga nan wallahi babu kai babu aljanna sai wanda ya sha alkausara shi zai shiga aljanna nan kuma nan ne wajen da ahlul bait suke قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بان تنبين كساكمكم قومي سيدي سويين قربى مكسنتانا يا لينا كينا تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا بعدي أبدا كتاب الله وإسرتي na bar muku abu guda biyu in kun rike su ba za ku bata ba littafin Allah da iyalaina ahlul baitina الإمام الشافعي ينسى يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عزيم القدر أنكم من لم يسل عليكم لا صلاة له يقول أهل البيت تنكفر الله أهل القرآن ألا يسوقد سويينكم دون يسوكم يا موري دون يسلى بيمك ثلاثي بكما الله بيجي سبي سلى سبا دون يسلى تجنجن بيما أهل البيت ثلاثي بما يسلى إن جي إمام الشافعي in ma yana da sallah to sallan tana da rauni to kazalika da sahabban manzon Allah sabiya dole sai ka gwama la yuntiku hadha zaka soyayyen alul bait ba zai wadatar da kai ga barin soyayyen manzon Allah ba sai za mu kula da bangarori guda biyu kwarai da gaske wasu wajen zaucewa a cewa suna san ahlul baiti sai ya kai ga suna keta alfurman sahabban manzon Allah wasu saboda zaucewa wai suna ba da kariya ga sahabbai sai su zama nasibawa suna tukan ahalul baitin manzon Allah to mutum yayi iya kokarin sa ya nisanta tunaninsa daga wannan bangarorin guda biyu gaba ɗaya ahlul bait ahlul bait ne babu wanda yake da daraja baya da annabi Muhammad kaman sa a duniyar nan annabawa ne kai gaba da ahlul bait sahabbai sahabbai ne idan ba manzan Allah ba da iyalansa babu wanda suke sama da sahabban manzan Allah haka abin yake mataki mataki mataki mataki to son manzan Allah dole sai ka gwama da waɗannan ɓangarorin gabaki ɗaya dole kuma kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga duk wani abin da ya shafi wanda manzon Allah ya nuna yake a kula da wannan abin to in ka taɓa wannan abin ya kana da ƙwarin zani kana da wani bangare na kiyayyen manzon Allah to ga dokan da Allah ubangiji yake ba mu Yahudawa nan kuma wannan dokan har yanzu tana nan duk wanda yake cin manzon Allah sai Allah ya shafe shi duk wanda yake gaba da sakon manzon Allah sai Allah ya shafe shi ga asi dan wa'i da yake muzanta manzon Allah me Allah yake masa wala tudi kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin Allah ya ce maƙiyin manzo Allah in nashani aka huwal abtar maƙiyin ka shine mai yankakken baya duk wanda zaka gana kin manzo Allah sai Allah ya tarwatsa bayansa zuri'ansa ba za su yadu ba Allah zai kashe zuri'an ya kashe albarkan zuri'an to ga dukan da Allah ke yi ma Yahudawa nan ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbayriha أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مف... آه وكان أمر الله مفعولا الأمر أن الله أبنجده كن تتشيني ولينا أي وسوى نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما الله يتي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله أبنجده بايا غافرتا ومودة يمس شركا duk wanda ya hada Allah da wani Allah baya gafarta masa kowane zunubi Allah ubangiji zai iya gafartawa amma idan kai tsafi tsafi shine ka bauta ma wani Allah to Allah ubangiji ba zai karbe ka ba kowane irin zunubi Allah ya ce ya bude kofa kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ya bude kofa amma banda shirka إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك Allah yana gafarta ma abinda ba shirka ba abinda ba shirka ba Allah zai iya gafartawa wa man yushrik billahi amma duk wanda yayin shirka ma Allah kowane irin shirka kowane irin shirka shirka kashi uku ne akwai shirka wanda yake muqabala da da al-ikhlas akwai shirka wanda yake muqabala da wato al-iman akwai shirka wanda yake muqabala da al-islam shirka wanda yake muqabala da al-islam shine kai mashi Allah shirka ka hada Allah da wani shine shirkan da yake muqabala da islaki wanda Allah ubangiji yake wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim ubangijin ku ɗaya ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad babban shirka shine shirkul jali shine ka hada Allah da wani wannan shine babban shirka akwai kuma shirka wanda yake muqabala da wato maqamul imani wanda wannan ba shirka bane na fita daga musulunci a a shirka ne na rashin sanin ubangiji yanda ya kamata idan ka san ubangiji sai ka dogara ga ubangiji idan ka san ubangiji sai ka fuskanci ubangiji idan ka san ubangiji in zaka nemi taimako sai ka nema a gurin ubangiji kar ka nema a gurin kowa ka dogara ga Allah wanda shi ne ake neman sa cikin maqamul iman wa ma lana an la natawakkalu ala Allah wa qad hadana subulana wa la nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'mini ya dogara ga Allah to idan ka zama musulmi kana damuwa da idan abu ya same ka kana ganin wani ba ka fuskantar Allah to wannan ma kana hada Allah da wani ne idan kaga bala'i ka ce wane ne in kaga alkhairi ka ce wane ne shi yasa arufai suka ce wato ni'ima wanda ni'ima yake samu su tunka su kashi biyu akwai wanda suke yin fana'i idan ni'ima ya same su sai su bar ganin kowa sai su ga Allah su ce daga Allah ne ma'ana idan wani ya baka abu ba za ka ga wani bane sai ka ce Allah ne ya baka akwai kuma wanda yake yin baka'i sai ba zai ga Allah ba sai ya ta godiya ma wani ya ta godiya ma wani ya ce ba dan wani ba da ban samu kaza ba to wannan shi kuma bai samu abin da ake so bai samu kamala na imani ba abin da ake so shine ka samu fana'i ka samu baka'i idan ni'ima ya same ka sai ka ce alhamdulillah ka tabbatar da ni'iman nan daga Allah ta zo ka mance da sababin da ni'imar ta zo da shi sai ka narke cikin ubangiji ka gode ma Allah sai ka dawo kai baka'i sai ka gode ma halittun Allah tunda halittun Allah sune dalili na isowan alheri zuwa garin ka man la yashkurun nasa la yashkurun Allah duk wanda bai gode wa mutane baya gode ma Allah ta'ala to wannan shine a to waɗanda suke tunawa da wani Allah ko ko lokacin da musiba ya same su ko lokacin da bala'i ya same su to wannan suna cikin bangare na shirkul khafi shirka ne wanda koyayye ne wanda baya muqabala da al-islam baya warware musuluncin mutum sannan akwai shirka al-akhfa wanda yake muqabala da al-ihsan gwargwadon dai maratibud dini salasa al-islam al-iman al-ihsan to Allah ubangiji yana kiran mutane ga kowane irin nau'i na shirka wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a a baya mun karanta Allah ya ce abota masa kar a masa shirka da komai to nan ma Allah yana sake maimaitawa sabila da mene duk wanda yayi shirka ma Allah fa ya riga ya yanke ma kansa igiya na samun rahman Allah ba zai samu ba duk wani uzurin da zaka zo da shi gaban Allah idan dai kai mushriki ne ranar kiyama Allah ba zai karbi uzurin ka ba sai dai ka gama jayayyan ka ka gama abubuwan ka gama kiran kai tonka da bala'in ka Allah ya ce ku zuhu fagulluhu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كما shi ku daure shi ku jefa shi cikin wuta ku daure shi cikin sarkan nan wanda take da zira'i dubu saba'in ku jefa shi a cikin wuta Allah ba zai karbi uzurin mushriki ba Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma duk wanda ya masa shirka ya hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta zunubin da ba wannan ba wannan ma liman yasha'u ga wanda ya ga dama Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama a san da ya ga dama Allah yana ba ma wanda ya ga dama a san da ya ga dama wannan yana daga cikin bawabit din da zamu kiyaye domin mu samu kamala na imani Allah ba dole bane ya gafarta maka in ya saka ka a wuta ma ya azabtar da kai ya maka adalci ne Allah bai zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid idan Allah ya saka ka a aljanna kuma ya tausaya maka ne ya ji kanka idan Allah ya gafarta maka ya so ka ne ya gafarta maka amma Allah dai ya rubuta cewa gafaransa ta yalwafi fishinsa Allah ubangiji mai yawan gafara ne Allah Ubangiji mai yawan tausayi ne, Allah Ubangiji mai yawan jin kai ne, Allah Ubangiji ba a taɓa ƙora rahamansa ko gafaransa ba. Du yawan zunubanka ba su kai yawan gafaran Allah ba, du yawan laifukanka ba su kai yawan abin da Allah ya tanada ma masu neman tubansa ba. Amma kuma shi ne sharaɗin karka zama mushriki idan kana hala Allah da wani Allah Ubangiji ba zai karɓi tubanka ba. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء yana gafarta koma bayan haka ga wanda ya ga dama a san da ya ga dama wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima duk wanda yayi shirka ma Allah to hakika ya kirkiri isman laifi ya kirkiri zunubi aziman mai girma duk laifin da Allah ya ce masa azim to girmansa ya kai girma to shirka ma Allah babban al'amari ne da Allah Ubangiji baya duban mushriki da ido wato da fiskan gafara duk wanda ya shirka ma Allah Allah Ubangiji ya tanada masa azaba wa man yushrik billahi faqad harrama alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar duk wanda ya shirka ma Allah to Allah ya haramta masa aljanna kuma makoman sauta ne Allah Ubangiji ya tsare ni na'am
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا الله يتي ألم ترى ka duba fa ya rasulullah ashe ba ka duba zuwa ga waɗannan yahudawa da suke da irin wannan nau'o'i na kafirci daban-daban daban-daban daban amma fa su ne waɗanda yuzakkuna anfusahum kullum suna yaban kansu suna tsarkake kansu yau su ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u su ce su masoyan Allah ne kuma su wato shalilan Allah ne Allah na son su mu ƴaƴan Allah ne haka suke faɗa wa qalu lan tamassanna naru illa ayyaman ma'dudat قل اتكلتم عند الله عادا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا wata rana sai su ce wai su wuta ma ba zai kona su ba a sai ɗan wasu kwanaki ɗan kaɗan su yi ta kiranye kiranye da da'awa na ƙarerayi suna tsarkake kansu babu wanda ya kai su laifi a duniya su suka kashe annabawan Allah suka yi ƙazafi ma annabin Allah annabi Isa alaihi salam Yahudawa har gobe a gurinsu annabi isa mummunan kalma suke jifarsa da shi suna jifan mahaifiyarsa sai da tana maryam da mummunan kalma haka suke jifan annabi muhammadu ma irin yadda suke jifan sauran annaban da suka gabata su dai kawai da annabi musa suka yi imani ba su yi imani da annabi isa ba jifansa suke yi ba su yi imani da annabi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama suna ce wai tun da annabi ya zo Makka ya zo Madina tun da annabi ya yi hijira zuwa Madina baya da wani aiki sai neman ɗaukaka da shugabanci baya da wani aiki sai aure Allah ubangiji bi ya bubbuga musu misalai to su haka zuciyarsu yake ya riga ya kekashi sai ɗan kaɗan daga cikinsu dama Allah Ubangiji ya ce akwai waɗanda ya ɗaukaka su a cikin banu Isra'il ɗin ba dukansu ba ne ya bani Isra'il askuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin Allah ya ce na fifita ku cikin talikai amma kuma akwai wanda ba a fifita su ba kaskanta su aka yi fa kulna lahum kunu qiradatan khafi'in haka shaje su wasu annabi Dawud ya la'ance su kamar yadda Allah Ubangiji ya faɗa mana cikin ayoyin Alƙur'ani daban-daban Allah ya ce to alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum ashe baka ga waɗanda suke tsarkace kansu ba ya rasulullah suke yaban kansu kuma suke so a yabe su kullum balillahu yuzakki man yasha ba ka yabi kanka ko ka tsarkace kanka shine wani abu ba a'a Allah shi yake tsarkace wanda ya ga dama tazkiya shine mutum ya jaru ya zamanto na kwarai kamar misali yana kama da wato alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum wanda da su ware kansu cikin musulmi su ce mu kadai ne ahlus sunna duk wanda ba mu ba su ba ahlus sunna bane mu kadai ne musulmi duk wanda ba mu ba dan bid'a ne duk wanda ba mu ba mushriki ne wa ya faɗa maka abun wa ka ji kai din kai ne ahlus sunna yaya aka yi tantance ka zama ahlus sunna yaya aka yi wanda ke ce la ilaha illallah da kai da shi duk kuna ce la ilaha illallah kai ka tsarkake kanka kai ka ce wancan halakacce ne Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kanku Allah shi yafi sanin mai tsoron Allah Allah shi yafi sanin wanda ya cancanta da rahamansa to dabi'an yahudawa ne tsarkake kai duk mun karanta shi a baya wata rana su ce su ƴaƴan Allah ne su ce su masoya Allah ne wata rana su ce su ai wuta ma ba zai taba su ba wata rana su ce idan ba addinin su kai ba kai ba kowa bane qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay kullum cikin abin da take kenan cikin yaban kai Allah ce balillahu yuzakki man yasha Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama huwa alamu bima yattaqa a wani ayan Allah ce ni na fi sanin mai tsoro na dan haka ba wanda bane zai zo ya ce ni ne gani a gurin Allah a Allah shi ya san gani balillah yuzakki man yasha Allah shi yake sarkake wanda ya ga dama wala yuzlamuna fatila Allah yake ba za a ba da a zalunce su ba fatilan koda da dan zaran nan da yake cikin dabino idan ka cinye dabino kullun dabino akwai wani zare haka a ciki shine fatil Allah yake to koda da wannan zaran Allah ba zai zalunce su daga kyakkyawan aikin da suka aikata ba to wannan shine wato hali irin na Yahudawa yabon kai da nuna kai ne gwani da nuna kai ne ka iya alhali ka fi kowa saba ma Allah ka fi kowa faɗa da dokokin Allah ka fi kowa shura kafanka akan umarnin Allah da umarnin manzon Allah sai ka ce kuma kai ne gwani to ba haka bane gwani a gurin Allah shine wanda Allah ya zaɓe shi ya sifanta shi da biyayya ya sifanta shi da nagarta kuma ya sifanta shi da tsayuwa akan abin da Allah ubangiji ya tsayar da shi saboda haka mu kula wajen mutum yana tsarkace kansa yace idan ba fahimta na ba duk wanda bai fahimci irin fahimta na ba ya halaka ba haka bane fahimtan ka in kana ganin daidai ne ka roki Allah ya tabbatar da kai akan daidai din ka roki Allah kuma ya sa daidai din ne tunda Allah ya ce kullukum dallun illa man haditu fafaha duniya hadikum dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi ku nemi shirya na na shiryar da ku saboda haka ba za ka ce kai ne gari ba sai dai da akwai alamomi na hanya mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana manzon Allah ya ce al'umma na za su kasu zuwa kashi saba'in da uku dukansu suna kan bata sai wanda suke kan kwaya ɗaya sai kwaya ɗaya su ne suke kan daidai sahabbai suka ce su waye annabi yake wanda suke kan abin da nake da ni da sahabbaina ma'ana alaman ka zamo na manzon Allah alaman ka zamo na Allah shine ka tsaya akan sunnan manzon Allah da sunnan sahabbansa wanda yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin na hore ku ku tsaya akan sunna na da sunnan kalifofi na addu alaiha bin nawajib ku rike su da fiƙoƙin ku ma'ana ku rike su gaggam kada ku yi wasa da su wannan shine alaman wanda za a gane shine nagartaccen mutum shine a ganta akan yana tsaye akan sunnan manzon Allah yana tsaye akan mazhaba na ahlus sunnati wal jamaa mazhaban ahlus sunna na gaskiya dan idan an ce ahlus sunnati wal jamaa ba wai ana nufin wata jama'a ne da za su ware kansu su ce su ahlus sunna bane duk wanda a wannan zamanin suka ware kansu suka ce su ahlus sunna ne ba su da maraba da yan kungiya da suka ware kansu suka ce mu yan kungiyan kaza ne ba ba maraba da wanda zai ce ni dan ahlus sunna ne da wanda zai ce ni dan izala ne ba su da maraba ba su da maraba da wanda zai ce ni dan ahlus sunna ne da wanda zai ce ni dan shi'a ne a wannan zamanin ma'ana ina nufin wanda suke da'awan kiran mutane akan a tsaya akan wai ahlus sunna ahlus sunna mu al ba su da maraba da kungiya ahlus sunna tun tun malamai sun ware su waye ahlus sunna ahlus sunna sun fi takwas ne Maulana Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini yayi bayanin kakakashen su cikin al-aqidatul munjiyat yawm al-qiyamah yayi bayani tun fi takwas ne akwai ahlus sunna cikin al-fuqaha a'imma akwai ahli sunna cikin almuhaddisun malaman hadisi akwai ahli sunna cikin az-zuhad sufiyya akwai ahli sunna cikin mataki mataki ne wanda ke in sha Allah idan lokaci ya bamu gobe in Allah ya kai mu mu karanta silbi da tabaqatu na ahli sunna din akwai ahli sunna cikin almutakallimun malaman aqida wanda waɗannan wannan sinfi guda takwas din su aka hada aka kira su ahlus sunna duk wanda yake bin mazhaban Imam Malik kuma yake kan akida ta ahlus sunna ko ashariya ko maturidiyya kuma yake kan yake karanta abubuwan da misali abin da yake jihadi sai ya yarda da sunan din nan Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud da sauransu ka yarda da waɗannan littattafan a matsayin littattafan musulmi kai ahlus sunna ne ba sai ka zo ka ware masallaci ka raba kan al'umma ka sifanta kanka da wasu sifofi sai ka ce wannan sifar da ka sifanta kanka da shi in ma na barin gemu in ma na dangala wando in ma na cin asuwaki in ma na wani abu ka ce wannan sifofin shine sifan dan ahlus sunna ba wannan wata sabuwar kungiyar ka bude sai ka sa mata suna ahlus sunna amma ba ahlus sunna wanda tun zamanin magabata as-salafu salihu suka tabbatar da shine ahlus sunna ba ya kamata mu gane wannan amma insha Allah gobe idan muka haɗu za mu faɗaɗa bayani akan su wane ne ma ahlus sunnah domin kar wani ya zo yana tsarkake kansa ya mai da kalman sunna wata abu ta yaƙi ka ce kai ne sunna wanda ba kai ba kuma ka ce masa dan bid'a wanda ba kai ba ka ce masa mushriki wanda ba kai ba ka ce masa ka faɗa masa kalman da ka ga dama dan gargajiya ko makamancin haka sunna wani abu ne daban sannan kuma su masu cewa su ahlus sunna ne a wannan zamanin wani abu ne daban mu dauki tufatul iraqiyya at-tufatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya mu ga yadda ibnu taymiya yayi bayani akan nau'o'in mutanen da kullum suke son su tsarkaka kansu amma kuma ba tsarkakakku bane su suna da dauda suna da dauda misali mu koma zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khawarij khawarij a zamanin sayyidina Ali suka bayyana karara amma tun kafin zamanin sayyidina Ali manzon Allah ya ce za su bayyana manzon Allah ya faɗi alamomin su yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya suna fita daga musulunci kamar yadda tsirki yake fita daga musulunci zaka ga sun iya sallah sun iya tsayuwa a sallah sun iya karatun qur'ani sun iya murya mai daɗi in ka ga ibadarsu sai ka raina ibadarka amma annabi ya ce duk wannan abin kar ya ruɗe ku za su ce muku su ne suka iya amma ba su iya ba ba dan Allah suke yi ba manzon Allah ya ce yaquluna min qawli khairil bariyati wa la yujawizu hanajirahum suna faɗin hadisan manzon Allah suna karanta ayan Qur'ani wanda ko makogoron su bai sauka ba ballantana ya isa zuciyarsu har yanzu suna nan a can zamanin Sayyidina Ali suka fito suka yi fito na fito da Sayyidina Ali suna amfani da wani kalma na la hukma illa hukmullah wanda kalma ne na gaskiya wanda ake nufin rushe ake nufin ƙarya da zalunci da wannan kalma din to shi tazkiya ka tsarkake kanka daban Allah ya tsarkake ka daban idan ma ka ce kai wane ne to Allah ya san din Allah ubangiji ya fi ka sanin kanka ya san abin da kake koyewa ya san abin da kake bayyanawa wanda kuma ake ganin shi ba wanan bane kila kuma shine wane din saboda haka Allah ubangiji ya gyara mana na'am
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفي به إثما مبينا
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفي به إثما مبينا يا رسول الله كدوب يندى وتنم متاني فكي شركة كريام الله الله بيشي أبو بكر شيء الله ياتي su ce wai an ce musu lan ta matsalan naru illa ayyaman ma'adudat wai wuta ba zai taba su ba sai wasu kwanaki a ina suka yi haka da Allah qul takasum illa Allah ahada kun yi alƙawari ne da Allah am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko kuna faɗi ma Allah abinda kuma ba ku sani ba Allah ya ce unzur kai kai faruna al-kadhiba ala Allah ya rasulullahi ka duba yadda suke kirkira ƙarya ma Allah suke yaban kansu da abinda ba su da shi wakafe bihi isman mubina kirkiran ƙarya ma Allah ya isa laifi mai girma bayyananne ya kai a kira shi babban laifi ka kirkira ƙarya ma Allah ka faɗa abin da Allah bai faɗa ba ko ka kirkira ƙarya wa manzon Allah manzon Allah kararama ya faɗa yace man kazaba alayhi muta'ammidan falyataba wa maqadahu minan nar duk wanda ya shata min ƙarya da gangan ka shata wa manzon Allah ƙarya wallahi ka nemi masaukinka a wutan jahannama annabi bai ce abu baka ce manzan Allah ya ce abu bai dace da manzan Allah ba ka jingina wa manzan Allah ka kirkira wa manzan Allah karya annabi ya ce duk wanda ya kirkira mu ya nemi masaukin to to ina ga Allah ka yi ma Allah karya wa ka sayihi isman mubinan laifi ne girma ya tabbata ga duk wanda zai kirkira karya ma Allah ya tabbata ga duk wanda zai kirkiro karya laifi mai girma bayyananne wanda bai ɓuya ba ya isa ga duk mutumin da zai kirkiri ƙarya abinda Allah bai ce ba ya ce Allah ya ce kamar yadda su ahlul kitabi suka canja zubobin manzon Allah suka canja dokokin Allah suka canja umarnin Allah sai suka saka san zuciyarsu kaga sun yi ƙarya ma Allah kuma sun canja kalmomin Allah to Allah ya ce laifi ya isa ga duk wanda zai kirkira ma Allah ƙarya za mu tsaya a nan sabila da zuwan lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya sa manzon Allah ya cece mu maulana shek tahiru usman bauchi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi kasan mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya tuntunin da suke faruwa Allah ubangiji ya kawo mana maganin su Allah ya kawo mana mafita albarkan manzon Allah jihar mu jihar Bauchi mun ji wasu abubuwa wanda ba su da daɗi to Allah ubangiji ya kiyaye mana jihar mu abinda muke ji a gefe gefe Allah kan ya nuna mana su ma ƴan gefen Allah ubangiji ya kawo mafita ya kawo waraka albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته